أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا لتاف منية المريد شرح قراتمنا لتاف بقلة المستفيد شرح منية المريد هذا زمنا cikin المطلب الأول daga cikin sab'u matsali muna cikin shafi na goma sha takwas wanda za mu tashi inda sayidi muhammadul arabi asa'ihi yake kawo maganganun malamai game da ilimin baɗin za mu tashi inda yake cewa yawa sun makala ba da kalami sannan sayidi abdulwahabi sha'arani ya faɗa bayan ya yi wata magana mai tsawo ina fata an gani yawa shi ne jiya a yi mukwana inda ya ce izu huwa subhanahu al-mu'allimul haqiqi lil wujudi kullihi wa ilmuhu huwa al-ilmu sahihu allazi la yashukku mu'minun wa la ghayru mu'minin fi kamalihi anan muka kwana sannan sai dai Abdul Wahhab Sha'rani ya faɗa bayan yayi wata magana mai tsawo ya ce fa'ulima sai aka san cewa anna man kana mu'allimuhullah duk mutumin da ya kasance Allah shi ne malaminsa sufi kenan arifi wanda shi yana karɓar iliminsa ne ta ɓangaren ilhama daga wajen ubangijinsa to duk wanda ya zama Allah shi ne mu'allimuhu malaminsa a haƙƙo bil ittiba shi ya fi cancanta a bi liman kana mu'allimuhu fikiruhu ga wanda tunaninsa ya kasance shine malaminsa sai ya yi tunani ya haɗa wancan nassin da wancan nassin ya istinbadi ya yi kaza ya duba hujjojin malam wani da shehu wani sannan shi ma ya fitar da nasa matsayin a ƙarƙashin tunaninsa wanda malaminsa shine Allah shine mafi cancanta bil ittiba abi liman kana mu'allimuhu fikiruhu ga wanda ya kasance tunaninsa shine malaminsa sai ya ce walakin sai dai ainar insafu ina adalci yake a wajen su malaman zahiri da suke fifita iliminsu na zahiri akan ilimin baɗini wanda su iliminsu a wajen mutane suke karɓa su haɗa da tunaninsu su fitar da hukunci su ko waɗancan iliminsu direct connection ne daga ubangijinsu da yake musu ilhama a cikin zukatansu to ina adalci yake a wajen malaman zahiri sun makala ba da kalami sannan dai ya sake faɗi bayan wata magana mai tsawo dai a cikin wani littafi na aliyawaki tuwal jawahir ya ce wa aina takazibu ha'ula ilmunkirina ina ƙaryatawar da waɗannan munkirai suke yi li ahalillahi ta'ala ga ahalillahi ta'ala arifai masana Allah ila inkarin da suke mutu fi da awahumul ilma cikin da'awar da su masu inkari suke yi na ilimi ina suke min kauli maulana ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga fadin mai gidan mu sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda in suna yi wa ahlullahi inkari cikin maganganunsu da ilmomin da suke furtawa da hikimomin da suke fita a bakunansu wai don ba su karba a wajensu a wajen malaman zahiri ba to ya za su yi da maganar sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu da yace law takallamtu lakum fi tafsir suratul fatiha da zan yi muku zance a cikin fassarar suratul fatiha kadai da zan zauna na fassara muku fatiha na zazzage ilimin da Allah ya bani cikin ma'ana na kalmomin da suke cikin suratul fatiha ce ya ce lahammaltu lakum minha sab'ina wikiran da na lafta muku raƙumi saba'in da kayan littattafai na tafsirin fatiha ita kai laƙumi saba'in fa wikiran laftu na laƙumi shine alwikiru laftun kuma mai nauyi da zan fassara muku fatiha ita kadai ji sai da na ali to da na lafta muku laftun laƙumi saba'in duka akan bayanin suwasu fatiha ta kitabi to ina su masu wa arifai in kayi ya za da wannan magana fa hal zalika wannan ilimi da sana ali yake da'awa na fassara fatiha a cikin laftun raƙumi saba'in ko bai kasance ba fa illa min ilimin ladunni face yana zuwa ne daga ilimi daga Allah shine ilmin ladunni wa allamnahu min ladunna ilma allazi atahu Allah ta'ala min tariqil ilham ta bangaren ilmin ladunni wanda Allah ya bashi ta bangaren ilhama ba yana maganar karatun da ya karba a bakin mutane ko a bakin maluma bane a ta hanyar abinda Allah ya bashi ta hanyar ilhama izil fikiru la yasulu ila zalik domin tunani kadai ba zai iya bayuwa zuwa ga wannan ilimi na sadina ali ba tunanin haɗa nasoshi na ƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai da maganganun magabata ka yi baɗi ka fitar da mas'ala ko hukuncinta ba zai taɓa ba ka labtula ƙumi saba'in ba tare da ilhama daga ubangiji ba ƙala sayyidi abdulwahabi sha'arani dai ya ce wa ƙarƙanin sheikh abu yazid al-bastami radiyallahu anhu ya ce haƙiƙa sheikh abu yazid al-bastami radiyallahu anhu ya faɗa kana ba ya ƙulu li ulama'i zamanihi yana gaya wa malaman zamaninsa malaman zahiri na zamaninsa wanda suke wa malaman baɗini inkari yana cewa akasum ilmakum mayitan an mayitin ku malaman zahiri ai kun karɓi iliminku ne a hannun matacce shi ma ya karɓa daga wajen wani mataccen yana nufin ilimin ruwaya da sanadi da salsala za ka zunce haddasa na fulani kala haddasa na fulani an fulani fulanin da fulanin duk sun mutu wani ma ya shekara 200 da mutuwa wani ya shekara 300 da mutuwa yana magana kan malaman zahiri kun karɓi iliminku ne a hannun matacce shi ma daga wajen wani matacce wa akazna ilmana anil hayy allazi la yamutu mu kuwa arifai sufaye ahalullahi mun karɓi iliminmu ne daga wajen rayayyen sarki wanda baya mutuwa shine Allah abinda abu ya ji dalbatsami ta gaya wa ahalul zahir na zamaninsa kenan sannan ya ce wa kane shak abu madiyan shi ma wani babban arifi ne waliyi da aka yi shi sai da abu lahabi sharani ya ce sai الشيخ أبو مدين رضي الله عنه شيما يكسن يقول لأصحابه يلا جاء وصحبانسا المادرانسا يس إذا سمع أحدا منهم يلا فلا إذا يجد إيه لكتكين المادرانسا يقول ينا شوى أخبرني فلان أيوان يا بان الأباني بعد شيء هني رواية با أخبرني فلاني أن فلاني أن فلاني كو حدثني فلان أن فلاني أن فلاني كو ko rawa fulanu an fulani an fulani duk da hanyar ruwaya kenan ta ilimin magabata to shi abu madiyan radiyallahu anhu in yaji wani daga cikin sahabbansa ko almajiransa yana ba da labari akbarani fulanun sai ya ce musu la tud'imunal qadida kar ku dinga ciyar da mu jirgi shine alqadi jirgi mai zargi tsohon nama bayan kan yau ba ba na jiya ba ko naman da aka yanka shi watakila ma an yi ya sayu bai sayu ba ya sha kula ya sha yawo a ƙarshe a yanke shawarar wannan gala a yi jirginsa ko a shan ya shi ya bushe kuda ya bi kula ta bi in aka busar da shi kuma sai wata da watanni ana dan bantala ana sawa a miya ba shi ne jirgi ba to yana cewa albajiran sai suka ce na akabara ni fulani sai ce la tudi munal qadida kar ku ciyar da mu jirgi yuridu bi zalika amma ba wai yana kushe ilimin zahiri ko yana inkarin wancan ilimi ba a'a yana nufin rafa himmati ashabihi ɗaukaka himmar sahabbansa su koma ma'arifa su samu tsarkin zuciya da za su yi talakin ilimi daga wajen ubangiji kamar da Allah ke ga mazala a Qur'ani wa innaka latulqal Qur'ana min ladun hakimin alimi to yana nufin raf'a himmati ashabihi ya ɗaukaka himmar sahabbansa daga sauraron maganganun da suka zo daga 'yan adam zuwa karɓan ilimi da ya zo direct daga ubangiji yuridu yana nufin la tu haddisu abin da yace da yake nufi da la tu imunal qadi da karku ce da mujargi yana nufin la tu haddisu kar ku dinga zantar da ilimomin da kuka jiyo a bakin mazaje illa bi futuhi kumul jadid sai da fatahin da aka muku sabo kamar naman da aka yanka dabbar yau aka teɗe ta gashi nan sabo ɗanyen nama da zaƙinsa da komai ba abin da ya sami a jikinsa wato kinayar da yake musu kenan yana nufin latu haddisu kar ku dinga zantar da mutane karatuttuka illa bi futuhi kumul jadid fate da fatahin da aka yi muku wanda yake sabo allazi fataha Allah ta'ala bihi ala qulubikum wanda Allah ta'ala ya fatahinsa a zukatanku fi kalamin layi ta'ala cikin zancen Allah an kun zo fassara alkur'ani to kar ku ce ai ibn kasir ya ce kaza imamu tabarani ya ce kaza bai haƙi ya ce kaza jalalaini ya ce kaza a wannan duk jirgi ne karatun da an daɗe da jinsa tsohon nama kuke siyar da mu ku yi ƙoƙari kuma ku yi ijtihadi ku yi himma ku gano fassarar da magabata ba su santa ba wannan kuma sai ta hanyar ilhama ta hanyar tsarkake zuciya da tarbiyyar ruhi to a nan ne ilhama take sauka a zuciyar bawa sai Allah ya sanar da sabon hukunci akan wata aya wanda mutanen da suka gabace shi ba san wannan hukuncin ba sai a je yana magana wata fassara wanda kuma kai in ka ji kan nutsu baka isa kai inkarin ta gashi kuma ba a taba jin ta a bakin wani magabaci ba sai a bakin sa abin da yake nufi kenan sai abin da Allah ya fatahi gare ku ala qulubikum fi kalamillahi ta'ala cikin zancen Allah ta'ala na fassara alqur'ani wa kalami rasulillahi da kuma zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fassaran hadisai kenan qala alwahibu to ba kala ba fa innal wahiba lil ilmin ilahi domin haƙiƙa wanda yake bada ilimin nan abin dangantawa ga ubangiji shine ma'arifa da ilimin baɗini wanda yake bada wannan ilimin hayyun rayayyen sarki ne la ya mutu baya mutuwa laisa lahu mahallun bai da wani gurin zama da aka keɓance shi aka takure shi aka hayyaze shi fi kulle asir a cikin kowanne zamani bayi da wani gurin zama illa ƙulubu rijali sai zukatan mazaje su ne alfai masana Allah domin yana faɗa yake hatta ɗakin ka'aba Allah yana faɗa a hadisul qudusi baya iya yalwata ta sai zukatan bayi na muminai zuciyar bawa mumini tana iya yalwatar ubangiji ka gane ai wajen saukar da ilhama da kuma ilmomi na baɗini to fatalakasa min haza kulluhu sai ya yi talkisi shi abdulwahabi sha'arani daga dukkan waɗannan maganganun da ya kawo a ƙarshe sai ya lakasa su ya taƙaita su ya ce an na uluma ahalin layi ta'ala haƙiƙa ilmomin ahalin layi ta'ala arifai masana Allah maratibun rabbaniya martabobi ne a dangantawa ga Ubangiji, mataki-mataki ne wani ya fi wani fatahin da Allah yake a zuciyar bayi. Wa mana'ihun haƙaniya kuma yace baiwa ce baye-baye ne na Allah haƙaniya na haƙiƙa. Istanzala ha safa'u sara'ir, wanda tsarkin zukata shi ne ke sako da ita ta zauna a wannan zuciya, kamar downloading ne. da masu sauki abu a network suke yi ta hanyar intanet to safa'u sara'ir tsarkin zukata na mazaje istanzala shi ne yake downloading ɗin wannan ulumu ahalillahi ta'ala martabar ƙarfin network ɗinka da irin martabar ƙarfin ilimi da za ka samu na ilhama a zuciyarka wa kulusi dama'ir da kuma tsarkin zukata dai to ta asad bi kunhiha sai ta saba wa haƙiƙanin da ita wannan zuciyar alal isharati ga yin ishara wa dafihat sai ta bauɗe daga nuɗiki na zahiri alal ibarati abu sa ibarori irin nasu da kalin magana irin nasu na arifai in ta kalamu a nan zaton sha'arani ya ƙare sai sayyidi muhammadu arabi asahi ya ce wa inna masta'asat alal ishara ka sani zukatan arifai da maganganunsu da shaɗahatu nasu ya saba wa ishara ne ta zahiri li'anna umurun domin wannan ilimi nasu al'amura ne shuhudiya na halartar zukata zauƙiya na kuma ɗanɗano a zuci ba wai abin da ido yake gani ko hannu yake shafawa ko harshe yake ɗanɗanawa ba zauƙi ne na zuciya wa ma kana kazalika abin da ya kasance da irin wannan usulubi la yusta'malu fi ba abin ba abin da yake aiki a cikin sa illa al-ishara sai dai ishara ba wai zahirin lafazi ba لأن الإبارة دومي إبارة تظاهري لا تزيده باتا قال مسا كومي نبينا إلا قبودا سيك على قويا إي إبارة تينا فسر الظاهري to ba ta ƙara sawa a fahimce shi ba sai ya ta ƙara ɓoye shi ba abin da yake tasiri a cikinsa la yasta'malu fi ba abin da yake aiki tasiri a cikinsa illal ishara sai ishara ta maganganu da kalin magana da shadahatu na sufiya to alhamdulillah kuma su kala sheku aliyu rauza bari shi ma da irin maganganunsa na ma'arifa